بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji salim mai nangi a nan unguwar ruwa shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami a sheik muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta shi cikin wannan masallaci a daidai lokaci da kuma zagayewar mako irin wannan yini mai taron albarka yau dai muna yinin lahadi daren litinin wanda hakan ya daidai da 26 ga watan rajaf watan bakwai a shekarar hijira 1440 shida hakanan daidai yake da 27 ga watan daya na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya masu manta ba a darasinmu da ya gabata mun fara babi babun ma ja a filkohan wa na hauhin babi da yake magana game da bokanci da abin da ya kama da wannan mun shimfiɗa a babin mun shiga har mun karanta hadisi kwaya ɗaya a cikin babi da an gane ko yau kuma insha Allah za mu tashi ci gaba a wannan babi da a feji na 51 wannan kuma shi ne darasinmu na 21 a littafin insha Allah ana ganewa za mu tashi da yake cewa wa an abi huraira radiyallahu an hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farkon feji na 51 ƙari yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan duk wanda ya je wajen boka shi ne kahin an gane ku arraf kuma ɗan duba sahir masihirci to kahin shi ne boka duk wanda ya je wajen boka ya ji annabin rahama fasaddaqahu bima yaqul shi wannan wanda ya je wajen boka sai ya gaskata boka cikin abin da boka ya faɗi masa boka ya ce ya je yi kaza ya yarda ya je yi boka ya ce ya nemo abu kaza ya je ya nemo abu kaza ya yi ko boka ya ce ya yi abu kaza ya gaskata boka ya ce ya aiwatar da wannan aiki da boka ya faɗi masa to mazala ce hukuncin wannan bawan Allah shi ne faƙari kafar bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam to hukuncinsu shi ne wanda ya kafir cewa abin da aka saukarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko gane haɗarin maganar ba duk wanda ya je wajen boka boka ya ce je nemo bakin dan taure ya je nemo kunga ya gaskata boka ke ko boka ya ce je nemo kaza wata nau'i daban ko wani mushen abu ko wata dabba ko ma menene shi wannan da boka ya bashi wannan magana ya je aiwatar kamar yadda boka ya ce masa to mazan Allah ya ce hukuncinsa abun Allah daidai yake da wanda ya karyata alkur'ani mai girma kaga magana in short shine ya zama kafiri kawai ana ganewa duk wanda ya ji wajen boka boka ya bashi umarni ya zartar ya aiwatar to hukuncinsa hukuncin mutumin da ya karyata alkur'ani mai girma kaga a kafiran ma babban kafiri ne wannan kuma abin tausayi malam zaka sami irin waɗannan mutane a cikinmu ana sallah ana komai da su amma wani ko tafiya zai yi nan da nan sai ya je wajen boka ya faɗa masa ko me zai sai ya jira umarnin boka sanan yi to wannan shine hukuncin duk mutumin da ke ta'ammali da bokai hukuncinsa hukuncin wanda ya karanta alqur'ani yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud hadisin ya cikin littafin imamu abu dawud wali arba wal hakim daga malamai guda hudu da kuma imamu al hakim kale ke cewa sahihun ala shartihima shi wannan hadisi ingantacce ne bisa shartin bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu anhu daga sahabi abi huraira Allah ta'ala ya kare dalisi yake cewa man ata arrafan aw kahinan duk wanda ya je wajen arraf dan duba aw kahin ko ya je wajen boka fasaddaqahu bima yaqul shi wannan wanda ya je wajen boka ko dan duba ya gaskata boka ko dan duba cikin abin da ya faɗa masa to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa shine hukuncin mutumin da ya karyata alqur'ani mai girma tunda alkur'ani shine littafin da Allah ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali abi ala daga abi ala bi sanadin jayyid ali bin mas'ud mithlahu mawqufan daga imam abi ala da ingantaccen sanadi zuwa ga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi mithlahu kwatankwacin wannan hadisi na abu hurairah sai dai shi abu ala ya ce mawqufan kamar magana ta tsaya kan abdullahi ɗan masaud amma malaman hadisi suna cewa duk inda sahabi ya yi irin wannan magana to ko da bai ci manzan Allah ne ya faɗa ba ta hukunci su hukuncin manzan Allah ne ya faɗa domin yi sahabi ba shi da fawar da zai irin wannan hukunci ya ce abu kaza kafirci ne abu kaza barin musulunci ne sai dai in ya ji abun shugaba sallallahu alaihi wasallam a gane da kyau ko da an ce mawqufi na ma hukum hukumul baruni wa an imran bin husayn daga sahabi imran bin husayn radiyallahu an marfu'an shi kuma ya jingina zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna baya daga cikin mu man tadayyara aw tutay aw tutayyira lahu wanda yi canfi afon za a yi canfi ne a taɓayyo wanda yi canfi baya tare da muji maza haka nan wanda ya je aka yi masa canfi shi ma baya tare ma'ana fa'il da mafa'ul ke da mai aikata canfin da wanda ya je aka masa canfi din duka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce baya tare da mu wannan laisa min nadin shekul islam ibnu taymiya sai dai magana a kansu yake ce idan manzon Allah ce laisa minna baya cikin mu to akwai akawal da malamai suke dewa ko dai laisa minna ahlus sunna alladhina yattabi'una an-nabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ahlus sunna masu bin manzon Allah ko laisa minna ahlul janna ko baya cikin mu yan aljanna ko laisa minna min jamaahiril muslimin baya daga cikin taron musulmai duk zai iya ɗaukar magana mazala ce baya cikin laisa minna baya cikin duk wanda ya je ya koyi canfi ko ya je ya tsugunna aka masa canfi to mazala ce baya cikin autaka hana ko ya je ya koyi bokanci ya zama boka autu ko hila lahu ko ya je aka masa bokanci mazala ce baya cikin au sahara ko ya zama matsafi yake tsafi au suhira lahu ko ya aka masa tsafi aka masa sihiri ne tsafi duka wannan manzo Allah ya ce laysa minna laysa minna laysa minna baya tare da mu baya tare da mu wama waman ataka hinan wanda ya zai kewa boka ya je samu boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata boka cikin abin da boka ya faɗi faƙaɗi kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya kafircewa abinda Allah ya saukarwa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine alqur'ani mai girma rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid imam al-bazzar shine ya fito da hadisin bi isnadin jayyid da ingantaccen isnadi mai kyau har zuwa ga shi a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga sahabi kai sahabi kuma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wa rawahu tabarani imam tabarani ya rawaito wannan hadisi bi isnadil hasan da kyakkyawan isnadi min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kare da hadisi tuna qaulahu kuma bayan faɗinsa da yake cewa wa man ata ila akhirih dijojen wa man ata ila akhirih a ruwayar ɗabarani daga abdullahi ɗan abbas ba wannan yanki daga cikin ruwaya ƙalil bagawi imam al-bagawi ya ce al'arrafu abinda ake nufi da al'arraf allazi yadda'i ma'rifatul umuri bi muqaddimati bi muqaddimati yastadillu biha ala al-masruqi wa makani dalla wa nahwi dhalik Imam al-Bagawi yace abinda ake nufi da arraf shine wanda yake da'awan sanin al'amura daga farawa shine muqaddimat daga an fara bai jani na san ma aya baka za zai kasance an bayyana yake da'awar sanin karshen abu tun kafin karshen abin yazo ba an fara shekara ba to shekarar nan gaba dai abu kaza za a yi ko watan nan abu kaza za a yi ko makon nan abu kaza za a yi daga fara abu ya dinga da'awa ya san har ƙarshen abin ga abin da zai faru to wanda shi ne arraf in ji imamul bagawi Allah ta'ala ya masa rafu ana gane ku yastadillu biha al-masruq imam masruq yayi nuni game da wannan wa makanu dalla wa nahwu zalika ko ya nuna wani gugu da wani abu ya bata kafin ya sani ko ya ce ku yi nan ana za ku samu kayan ku ya nuna wata bangare a lari bai sani ba bai ga kuma an yi can da abin ba duka wani iya cikin aiki na arraf wakila wata magana ta malamai ta ce huwa alkahin shi arraf shi ne boka da alkahinu da al'arrafu abin wa'ansu malamai duk magana ɗaya shi duk bokaye ne ko suna amsa sunan boka huwallazi yakubiru adil mughayyibat shi boka shi ne ke ba da labari game da rai abin da ya ɓuya bai tabbat bai faru ba bai zo ba sai boka yana ba da labari filmus sakabar abin da zai faru ana gane ba wakila allazi yakbiru amma fi damir ko kuma shi ne ke ba da labarin abin da yake ɓoye abin da bai bayyana ba abin da lokacinsa bai zo ba abin da ba wani ilimi a kansa amma shi buka sai ce ya sani ga abin da zai faru ga abin da zai faru wa qala abul abbas ibn taymiya rahimahullahu ta'ala abul abbas ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa al arraf wa ismun lil kahin arraf sunan boka ne boka zaka iya ce masa kahin zaka iya ce masa arraf wal munajjim da mutumin da yake aiki da taurari masu bugun taurari shi ma ana ce masa arraf warran malu da masu bugun ƙasa a share ƙasa a buga a buga a cika masu ƙasa ne to shi ma na iya ɗaukar sunan al'arraf wa na hauhim da makamantan irin waɗannan mutane memman ya takallam fi ma'arifatul umur bi hadhihi turuq da wanda yake da awa sanin al'amura ta irin wannan hanyar ko hanyar taurari ko hanyar bugun ƙasa ko hanyar da'awar sanin gaibu ko sanin abu daga mukaddimati daga farawa sai ce ya sani to duka wannan suna amsa sunan al'arrafa ko alkahi ana fahimta tun da aikin duk cibiye su ɗaya ne sai malai ke cewa wakala bin abbas abdullahi ɗan abbas ya ce allah ta'ala ya masa rahama fi ƙaumin ya kutubuna a bajada mutane da suke rubuta irin wannan harufa na abajada aka a zuba ƙasa a dinga bugawa wayan zuru na fin niju bayan an buga ƙasar ya ɗaga ido kuma a kalli taurari an gane ko ma a raman fa'ala zalika lahu inda lahi min khalaq dan abbas ya ce duk mutumin da yake aikata irin wannan ya buga ƙasa ya kalli taurari kuma ya ce ga abin da zai faru dan abbas ya ce shi wannan ni a gani na bahi da wani rabuwa kun Allah subhanahu wataala خلاق هنا الحظ ما له في الآخرة من خلاق أي ما له في الآخرة من حظ بحي لون ربو أبن الله عليه ‘yan kuwa magana ba tana da girman gaske ba babban al'amarin da zai baka takeici shine duk wannan abin da malai yake faɗa a littafin nan nasa karka dada karka rige a yau din nan akwai musulmin da suke yautar da shi bugun ƙasan ne bokancin ne aiki da taurarin ne wallahi ba wanda ba aikata shi kuma duka don neman duniya ne kawai neman shahara neman ɗaukaka neman tara dukiya neman mulki duk a galabiya irin wannan hanyar ake zuwa ake fada wannan musu babban wani tashin hankali duk mutumin da bai abu har sai boka ya ba shi umarni to irin wannan halakar tasu da taɓewa ta su taka iyaka abin da hankali lafiyayye zai gano matsalarsa ko illarsa wallahi irin waɗannan mutane duk girmansu duk shekarunsu suna aikata to hankalinsu baya aiki yanzu a galabiya duk wanda za ku ji an ce an ji an yi wa mahaukaci ya fyaɗe har mata ciki ta aihu wallahi a galabiya bokaye da suke bawa wa asu wani umarni a ce ba za ka zama har sai ka je ka samu mahaukaci ya kasa da ita ke kuma zai dinga fara wata ina mahaukaci ya take ya je yi wannan abin da boka ba shi ko luwaɗi ina ai wani abin ba za ka same ba sai ka yi luwaɗi wallahi mai masu zuwa wajen boka ko ɗan duba sai je yi luwaɗi akan wannan bukatar kansa ko a ce wannan abin ba zai ba sai kaji ka samu karamar yarinya yar shekara kaza ka yi amfani da ita wallahi tallahi yi ko sai ka samu gawa ka yi abu kaza ko sai ka je makabarta duk wannan abun irin waɗancan mutanen abu ne ƙaramin aiki ne a wasu kai wani ma za a je a ce sai ya kashe mutum sai ya ɗauko sassan abu kaza na mutum ko kawo idan jariri ko ka kawo kaza na wane ko ka fat kaza na wane wallahi sai je koyi da kansa koyi je sa a yi masa aka masa duk masu harka da boka yana suna irin wani al'amari ko duk al'amari ne ake dan neman duniya kuma abinda za ka ji tausayin irin waɗannan mutanen shine za a yi don istidraji ma sai Allah ya ba su abin da suke ne amma fa daga bokan har wanda ake wa bokancin sun san ƙarya ne mutum ya ce ya ƙara makwana ɗaya duniya ba zai ba shi ma mai zuwa goma wajen bokan ya sani yi ma bokan ya sani ba wanda ya sai ce yau kuma kamun bokancin ƙara mun kwanaki a duniya wala ba zai ba shi ma ya san ƙarya yake to kaga za a dinga wannan abun na kafirci na fita daga cikin rabo na Allah na fita daga cikin rahamar Allah da jinƙan Allah duk akan duniya kuma za ka iya samu kuma ka mutu gobe za ka iya samu kuma ka mutu kaga an ba lafiyayyen hankali wadda tunanin ba zai zuwa sau da dama akwai mutane da suke mutuwa irin mutuwa da za ka tausaya musu akwai wani bawan allah kwanaki na karatu sai na ji mutumin katsar ne ko sokoto yake cewa wani mutumi ne a gabansa aka yi wani abu wanda ya ba shi mamaki mota ce ta yi haɗari da ta haɗari to ina ji mota ce ta yanka fawa sai wani a lokacin da yake iya da dama-dama ya tashi daga cikin wanda suka haɗari kafin a zo a kama su taimako da tanyo da agaji sai ya je lalibe aljihun wani daga cikin 'yan motar ba ba maki ya san da kudi a gosu don tafiya su da wala ya je kwashe kudin nan ya kwashe kudin nan ya sa aljihunsa shi kuma wani mutumi daga can nesa iya hangowa kafin a kwaka musu taimako da ya yi haka sai koma gefe ya ja jiki ya kwanta shi ma kamar ya hugu ya kasa tashi a shi shi ma ana ajalin sai wannan kwanciyar da yi wa lahayarin mutu wannan mutumin da ya zo iya ganin abin da ya faru sai ce kun ga wannan da ya jawo jiki ya zo nan ya kwanta to ya zo kan wannan gawar ina gani ya lalime kudadanta ya sa aljihunsa ya koma ki saboda ka akwai kudin wannan abun wannan shi ma ana taba shi wallahi ya mutu aka sa hannu wa aljihun kuma aka ɗauko kudin da ya dauka abun wannan irin wannan ita ce rayuwar ba za ka je ka gama sihirinka ka gama bokancinka gama tsafinka wallahi mutum sai mutu kuma a ciki daga an yi mummuna cikawa an yi mummunar mutuwa kuma hakan tana kan kowa a cikin tana kan kowane mai aiki ya sa mai aikin alkairi ya yi ta yi ya Allah ya kame shi aka mai aikin shari kuma ya kula don mutuwar nan ba ta sallama ba ta bada a cikin za ta zo akwai yiwuwar kana cikin aikinka na tsiya da shashanci wallahi mutuwar ta zo zai ke kuma cikin agun Allah a wannan matsayin za ka tashi da wannan mummunan aiki tunda an ce da mai yi ba su mar'u alama mata alai za a tashi mutum kan abin da yake aikata Allah ta Allah ya tsare malik ke cewa a ba shi da rabuwa lahira duk mai aiki da bugun ƙasa da taurari inji dan abbas ya ce ara man fa'ala zalika laysa inda Allah laysa lahu inda Allah min khalaq ba shi da wani rabuwa kun Allah subhanahu wataala gobe kiyama fihi masail a cikin babin akwai masail na farko yake cewa al-awwal kuma al-ula na farko la yajma tasdiqil kahin ma'a al-iman bil qur'an yake cewa yadda za a yi ka hada imani ko kuma ka hada gaskata boka da kuma imani da alkur'ani ba zai ba imani da alkur'ani ba zai taba haduwa da gaskata boka ba duk mutumin da ya gaskata boka to bai imani da alkur'ani kuma duk mutumin da ya kyakkyawan imani da alkur'ani to ba zai taba gaskata boka ba kuma bai da in dai boka iya baka umarni kana bi to ƙarya kake baka imani da alkur'ani ba shine la yajtami' tasdiqi al-kahini ma'a al-ityan ba'a al-iman bil qur'an as-thaniya nabiyu at-tasrih bi annahu kufu magana ce a fili karra zuwa gon boka da yadda da bokanci kafiri kafirci ne at-tasrihu bi annahu kufu tabbas mu'amala da bokaye da bokanci kafirci at-thalitha mas'ala mai namba ta uku zikiru man takahana lahu ambatan mutumin da yaje tsugunna aka masa bokanci arabi'a na hudu zikiru man tadayyara lahu ambatan mutumin da yaje tsugunna aka masa canfi alkhamisa na biyar zikiru man suhira lahu ambatan mutumin da yaje zauna aka yi masa tsafi an gani aka masa sihiri Asadisa na shida zikiru man ta'allama abajada mutumin da yaje yake buga harufa a ƙasa yake kallon tawari yake bada labari shi ma Abdullahi dan Abbas ya ce irin waɗannan mutane ba su da rabo gun Allah Asabi'a na bakwai zikirul farq bain al-kahin wal arraf mun je da malamai suka yi tafassara wannan kalma da al-kahin da al-arraf mun ji sun ce shine kaza shine kaza shine kaza to a takaice za ka gane bambanci tsakanin kahin da al-arraf ba su kuma sun ba suna suna ɗaya kawai duk bokanci ne bokanci ne babu ma ja'a fi annushura annushura shi ne warware tsafi a gane ko babu zai mana magana game da warware sihiri a yi wa wani sihiri to toce hanya zai bi ko toce hanya za a bi wanda shari'a ta yi da ba ƙura akan hanyar akan warware sihiri an jabir daga sahabi jabir bin abdullah Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma zan Allah sallallahu alaihi wasallama su ila anil nushra faqal an tambaye shi gaba da an-nushra sai manzon Allah yace hiya min amali shaytan nushra tana daga cikin ake shira ma'ana nushra din kala biyu ne warware tsafi da tsafi shine ake shira warware tsafi da addu'o'i da azkar da karanta alqur'ani to shine ba abin da shari'a ba ta hana an bayyana amma an yi wawa da tsafi a ce a ce wajen bukai warware tsafin da tsafi to kaga an yi ba ai ba kenan an gudu ba asira ba wanda shine min amali shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyid wa abu daud wa kala su'ila ahmad anha qala ibn mas'ud yakruhu hadha kullahu dan masaudi ke can duka ba an kyamace wannan da mai kyan da mara kyan domin an ba da kofa a yi mai kyan za a shigo da mara kyan an gane ko wannan kuma shine saddu zari'a irin abin da Imam Malik ke amfani da cikin mazhabansa abu kafin a je ga laifin sai a ce an toshe hanyar kar ma a je a yi gadali ana fahimta wa fil bukhari an qattada a cikin littafin Imam al-Bukhari daga tabi'i qattada bin Di'ama as-Sulusi Allah ya masa rahama qultu libi musayyib aka cewa aka cewa Sa'id bin musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khazu an imra'atihi an yahilla anhu aw yunshir an tambayi sa'id bin musayyib yake ake cewa da shi mutum ne bihi dibbun iya da maganunuwa dibbu kamar shine magani amma ake cewa tsibbu ko tsibbu tsibbu sihiri ne amma dibbu kalmar dibbu shine magani daga nan ma ka samu a tabib likita da larabci na ce masu a tabib amma tibbu magani ake ne au yi ukazu an imrati ko kuma an yi wa matarsa tsafi ko sihiri a yi hallu annu au yushir zai warware wannan tsafin ta hanyar da ya dace ko shi ma a zai yi tsafi ya warware tsafi da tsafi tabbai da aka yi wa sa'id kenan qala la ba'sa bihi sai ce in warware tsafi ne da abin da ya halatta a yi wannan babu laifi inna ma yuridu bihi al-islah yayi wannan ne domin a samu maslaha shi wancan ya samu lafiya fita daga wajen sirri ya kamata fa amma ma yanfa'u falam yun'an fa amma ma yanfa'u abinda zai amfanar wajen warware sihiri ko tsafi to falam yun'an haka ba masa ba ai hadi ga wannan ba warawa anil hasan hasan al-basri kenan annahu qala yace la hillu as-sahara la hillu as-sahara illa sahi ba wanda zai warware sihiri sai masa da sihiri din ana garewa sahir ba wai wanda yake aikata tsahin a lokacin ba a kamar kace ne ba wanda zai baka maganin cuta sai masanin wannan cuta an fahimta duk wanda za a je gunsa a ce an zo an yi wawa na sihiri a warware to in bai san hanyoyin ba ba zai warware ba an gane ko saboda la ya hullu sihir illa sahir ba wanda zai warware sihiri ga wanda aka yi wa sai mutumin da yake da wannan ilimin ba wanda zai baka magani ka warke sai wanda ya san jinya amma in janna qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim yake cewa annushra abinda ake nufi da nushra shine hallu sihiri anil masfu warware sihiri ga wanda aka yi wa sihiri wahiya naw'ani kuma iya da nau'i guda biyu hallun bi sihirin mithli a warware sihiri da sihiri dan uwansa yini aka hana haram wa huwa alladhi min amali shaytan shine aikin da manzo Allah ke cewa wannan aikin shaytan ne an gane ko wa alaihi yi humalu kaunul hassan shi ma irin wannan shi ne ake ɗora maganar imamul hassan a kanta feta karrabun nashir wal muntashir ila shaitan da shi wanda aka yi wa da wanda zai warware tsafi da tsafi duka suna kwasa zuwa ga shaitan bima yuhibbu suna aikata aikin da shaitan yake so fa yubtilu amalahu adil masku sai ji shi ma aikin sa ya rushe game da wanda aka yi wa tsafi wasani annushura mai nau'i na biyu shine birruqya wa ta'awuzat shine da ruqya karanta ayoyin alqur'ani da azkar wajen nema wa mara lafiya lafiya yine ruqya din to a warware tsafi da ruqya ya halatta an gane ko wa ta'awuzat da ayoyin neman tsarin Allah a dinga ayo karanta ayoyin neman tsari wal adiya da addu'o'i wa da'awatul mubaha da addu'o'in da suka halatta a yi a shari'ance ba haza ja'iz sai ma da ce wannan ya halatta an gane bambancin tsakaninsu an gane misali wannan ne ko wannan ce ana tunanin an mata sihiri ko an mata asiri kamar yadda hausa suke ce ko aiwa na an masa asiri to ana zargin an masa asiri din to ba wajen kowa za a ji a ce ana neman yadda za a warware wani sai zuwa gumboka ko ɗan duba game da tunanin an yi wa naka sihiri a warware sihirin to shi ma shi ne ake kira kuma shi ne haramun abin da shi da tana abin da shari'a ta ba da dama a nan shi ne warware tsafi da karanta ayoyin alkur'ani da karanta ayoyin ƙura'ani da neman tsari daga Allah da karanta azakari da neman tsari daga Allah da karanta addu'o'i halal domin a yi wa marar lafiya ya samu sauƙi a wannan shi ne bambancin wancan da wancan wani ne an makasa asiri ko an masa tsari ko an sihirce shi ya za a awarware ana gane ku to karkaye da kuma ba ma wannan ɗin ba wannan misali ma laika yanzu misali kunga a harkar jinya da harkar nema da wata harka ta asara da ilimin Allah ya kaddara wani zai same shi kunga wannan hanyoyin guda uku wallahi da yawa mutane suna zabi kamar su su jojen boka a kansu wani asara za a masa a jarbe shi da gobara ko sata ko bai a yi ɗaya a yi biyu ga wani hannuwa ka sama ka je wajen boka ka ga asara kuma ga rabuwa da imani ko wani amai sata a ce je wajen boka ya duba masa ya ga barayin gida suka yi wannan duka shine abin da shari'a ta hana warware tsafi da tsafi ba zai yi ba ko ne ma a ce wallahi karka kwanta ba karka zauna ka tsaya da kabarka ba to ana nufin sai wani kulun boto kenan kabar Allah kamar Allah ya gaza da ya taimake ka kenan to duk hanyar da za a bi wajen neman tsarin wani abu ko jawo amfani ga wani abu in dai ta gumbo kai za a bi kuma su yarta to wanda shi ne abin da shi ta haramta ko jinya wasu kuma a neman magani an yi jinyar an yi jinyar an ba a warke ba shikenan kuma sai a yi a koma wajen waɗancan masu nisa da yawa an haka ai magani ne aji ai magani ne ai itace ne ai kaza ne dole ne an haɗa ma da wani tsari da wani al'amari wanda a cikin akwai tsafi duk mai maganin da ka je gun sai cika nemo bakin ɗan taure to boga ne ba wani magani da za a yi da wani gashin bakin dan taure ko a nemo kaza mai bigi-bigi ko kuma a ga maganin sai a sabon ƙoƙo ko a fatar kaza ko a maganin ba za a sha ba sai an yi tsirara ko maganin ba za a sha ba sai an kalli kaza ko sai an jagu kaza a duk wanda baya cikin tsarin magani a shirya baya ciki sau da ka kula hatta neman maganin jinya ana zame kafa a fada bukanci ba sani gane irin wannan yaya ake warware sihiri in an yi wa wannan ka da karanta yin qur'ani ne ga sanar ayoyin qur'ani ga da azkar da ayatul ruqya da ayatul ta'awuz duk su za a dawwama abu mai tsarki da shi mai karatun ya iya karatun cikin tsarki da kyakkyawan yanayi a dinga karanta masa a dinga karantawa wanda aka yi wa wannan asirin ko sihirin in dai har ka je an koya ma yadda za a yi ko wanda ya san abin yake yi to daga nan Allah zai bashi lafiya wani abu ne mujarrab ga shi lafiya manzo Allah masu ziri yayi amman ziri ingantaccen hadisi ya tabbatar da wannan aka jefa shi ma a rijiya sai mala'ika ya zo ya faɗa manzo Allah cewa wani da wani yahudawa sun ma sihiri kuma an je karkashin rijiya an binne shi manzo Allah ya sa aka higi rijiyar aka kwakuro shi amma an ce ruwan rijiya sai da yiri ne ko majajajir domin karfin sihirin da aka yi wa maza da sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya koya masa yake cewa ka dinga karanta falaki da nas kaga suna cikin ayoyin ta'awuzat tunda agilin da neman tsari ma aka fara a'udhu billah ko qul a'udhu ne qul ka ce a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari game da ubangiji ubangijin falaki falak shine a manazil ko kuma masaukai na taurari da wata wanda suke gudana a sama an gane ko ko kuma falak inna la falikul haddi wan nawa falak shine Allah ta'ala shine mai ikon dara kasa tsare su fito an bai jona to ko ka dan wancan ko ka dan wannan ubangiji shine ke da wannan ikon gaba daya min sharri ma khalaq kace ubangiji shi Allah kana neman tsarinsa ya kare ka daga sharin dukkan abin halitta ma ɗin ta dillu ilal umu duk abin halitta kowaye aljani ne ɗan adam ne dabba ne wane ne ya ce Allah ya ubangiji na ina neman tsarinka daga sharinsa min sharri makalak wa min sharri ghasiqin idza waqa ya Allah ubangiji ina neman tsarinka daga duhun dare sharrin duhun dare ina ghasiqin ai al-lailul muzlim idza waqa lokacin da ba wani haske dare ya rikide da to mugaye sun fitowa a lokacin masahirta ne barayi ne macamfa ne bokaye ne to suna amfani da wannan yanayi ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan daga nan wa min shari hasi wa min shari nafasat fil uqad ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga kulle-kulle da tofa-tofi annabasat masu kulle-kulle masu tutofi fil uqad a kulle-kulle a samu wata igiya ko wani guntun likafanin mamaci ko wata igiyar da za a je ta kwana a kabari ana tifkawa ana tofa wani abu a jikinta na sihiri da tsafi to ka nemi tsarin Allah daga wannan sannan wa min shari hasidin iza hasad ka nemi tsarin Allah daga sharrin mai hasada a lokacin da yake hasada sai manzo Allah ya sunnanta mana da ita wannan falaki da nasi da kulhuwa a kullum alal aqalli ana so a karanta kowace guda goma goma kaga farko dai an ce in asuba ta yi ka karanta su uku gunda kai sallah kafin ka tashi ka karanta kulhu uku falaki uku nasu daga nan an ce idan azhar ta zo ka karanta daidai idan la'azhar ta yi ka karanta daidai idan magariba ta yi ka karanta uku uku idan isha ta yi ka karanta daidai an ce kuma idan ka gama komai za ka je ka kwanta nan ma ka haɗa hannunka ka karanta sau uku uku ka shafe cikinka mazala ya sananta mana a kullum mai wannan uku da asuba uku da magariba uku za ka kwanta ka ga an samu tara sannan ga ɗaiɗai a azahar da la'asar da isha sau goma sha uku sau goma sha biyu ke kullum ana so ka karanta ƙulhuwa falaki nasi sau goma sha biyu domin neman tsari amma a galibiya muna wasa da wani ba ma iya kaɗan ne suke aiwata ba to ka dage akan wannan in ka dage ka riƙya wannan wuta wala ba abin da zai zaɓe ka duk tsafin mai tsafi da sihirin mai sihiri wala sai dai kyale ka ba abin da zai ba tunda wanda ga bakin manzon Allah wannan magana ta fita yace manzon Allah da kansa yake cewa ni kam ban ga wani abin neman tsari da mutum zai nemi tsari abin Allah ya samu kariya kamar karanta farki da rasu haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka murke wannan mu dinga neman tsari abin Allah ta hanyar da ya dace kar ka ji a dinga baka wani abin da kai ma baka san abin da kake faɗa ba baka san wa kake kira ba alyani kake kira kowaye ma baka sani ba amma wani sai a bashi wannan wurdin ya dinga karanta abin da bai ma san me yake kira to irin wannan iya kai mutum zuwa ga shirka Allah ta'ala ya tsare sai malike cewa a a warware sihiri da rukuya karanta ayoyi na alkur'ani masu manasaba da wannan matsalar wata awuzar da karanta ayoyin neman tsari wala adiya da addu'o'i wadda awatul mubaha da kiran da za a yi wa Allah kiran da ya halatta a yi masa ba haza ja'izo wannan abu ne halattacce ba matsala ba amin ja sai ya ce fihi masa'i a ƙarƙashin wannan babi akwai masail guda biyu al'ula an na hayu anin nishira an yi hannun warware tsafi da tsafi an yi hana warware sihiri da bokanci ana fahimta a saniya alfarko baina almanhi wa anhu bambanci irin nushira da aka hana shine warware tsafi da tsafi wal murakkisu fihi da kuma abin da aka yi sauƙi za a yi shi ne warware tsafi da ayoyin alƙur'ani da zikirin da ya halatta yi an fahimta mimma ya sirri ishkal cin abin da zai gusar da abin nan kokonto ko zai gusar da rikici ma'ana karanta ayoyin alkur'ani da ayoyin neman tsari da na rukiya halattacce to ya halatta kaiwa wanda ake tana mai sihiri domin a gusar da wannan a yanayin da yake ciki akwai an fahimta babu ma ja'a fi at-tabayyun babu zai magana game da at-tabayyun kamar camfi ko wani asiri da ake a daura wa tsuntsu daga tabayyun ne ai ana cewa ma wani an masa kurciya ko kuma masa hasbiya to kurciya ke jago to tsafi ne sai a yi sai a ɗaurawa kurciyar ita tashi da shi shi kenan inda ya tashi da shi da shi kenan shi ma mutum haka da sai tashi ya basu za a ga mutum gahi da ransa amma wani ko magana ba yi wani ko magana wani ko ba a yi sai ya zauna a gida ba ya fita ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan to ya zo babi zai zo yi magana game da wani a ko canfi a canfa a ce duk mutumin da ya fita ci karo da tsuntsu mai nau'i kaza ya dawo ko duk mutumin da ya fita ya ga tsuntsu kaza ya girma ya yi kaza to ya dawo ba sa to wannan shine canfi da abin da ya kamar ko ya haɗu da makaho ko kuturu ko wale wa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa ala inna ma ta'irukum inda Allah cewa a da'irukum irin abin da yake kasancewa ga sanadiyar camfin ku da kuke yi to da sanin Allah yake faruwa ba wai Allah bai sani ba duk abin da za ka yi camfi ya faru to da sanin Allah ya sani an gane ko walakin na aka sarfin mula ya alamu amma mafi yawan su ba su haka ne suratul araf aya mai namba 131 wa qawluhu fadin sa ne yake cewa qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qawmun musrifun ƙalu suka ce ɗa'irukun ma'aku camfinku dai na tare da ku a in zukirtu a yin zukirtu a yayin da ba ku wa'azantu ba an muku wa'azi kun ƙi ku yi to shi kinan wabal da sakamakon camfinku iya kanku abin Allah ba mai ɗauka muku zurubi bal an tukau musulifun ko dai mutane ne mabarnata al'isarar shi ne barna a gane ko sautu ya sin ayi mai namba ta ɗari ta goma sha tara an abi horera radiyallahu an daga sahabi aba horera allah ya ƙare da shi an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adawa wala tsaira wala hamma wala safara akrajahu yake cewa la adwa ba wani tasirin cuta da za ta taso ta same ka don ka je gu kaza ko ka zauna a gu kaza ana ganewa ai karka je gidan waɗannan mutane in ka je za ka kwayi cuta kaza to maza la ke ce ba irin wannan abin da zai faru matuƙar kai ɗin ba Allah ba ne su yi jarabe ka shine la adawa wala mayra haka ne ba wani camfin da za a yi tasiri in ba da sanin Allah ba wala hamma haka nan ba wani tsuntsun da za a ɗaura a zare ko sunanka a ƙafarsa ya yi tasiri sai da sanin Allah wala safara haka nan ba wani yalon igiyar da za a tifka da sunanka ana tofi ya yi tasiri ba sanin Allah a shi yankun kwallo duk wannan abubuwan ana yin su tun daga shi ya zo a hadisi ana canfi an gane ku ana tura cuta ɗin a sa'ad da ne je sama cuta ko wani bala'i da sannan ana ɗaurawa tsuntsaye canfi su tashi da hibo tsafi ana ƙulle-ƙulle ana tufkawa shi ma amma duk wannan maza da ke cewa ba su tasiri da sanin Allah kuma shi Allah shi ne ce ka nemi tsari da abuwan sai kare ka daga wani abubuwa kaga karanta ayoyin neman tsari da addu'o'in neman tsari wajibi ne a gun musulmi inda kana so ka zauna lafiya ana fahimta rawahu muslim a wala nau'a wala hula hakanan ba wani nau'in cuta nau'a ko hula shi ma duk wani nau'i ne da nau'in sihiri da tsafi duka iya amsa wannan sunaye su ma duk ba su da tasiri har sai Allah ya so domin ya jaraba wala umma an anas qal daga su bukari da muslim daga imamu anas bin malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala ke cewa la adwa wala tsaira ba wata cutar da za ta yi tasiri jikinka in ba da sanin Allah ba haka nan babu wani canfi amma wa yi ujibu ni alfa'alu mazala ke ce fata na alkhairi shi ka iya burge ni ji mazala ka ce kai alhamdulillah wannan wannan shekarar da alamar alkhairi wannan watan da alamar alkhairi ai kaza da alamar alkhairi ajide fa'al shi ne fata na gari iya fita daga bakinka to mazala ce wannan iya bai sha qalu mal fa'al yasa bai suka ce mazala menene fa'al sai ce al kalimatu tayyiba aji kalma da dada tana fito daga bakinka ba irin mutanen yanzu ba kai ai bana za a sha wahala ai bana za a yi tsada to waye faɗa maka kaga wanda kana neman ka hada ilimi da Allah ke amma da zaka ce kai banda akwai alamar sauƙin rayuwa to haka mazala yake so ka dinga kyautatawa Allah zato an fahimta akwai wani mutumi ya zo mutuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ji same shi a kwance shajaran majaran zai mutu sai manzon Allah ke cewa da shi ne kake zato haduwar ku da Allah wani har in ka mutu sai ke cewa wallahi alkhairi nake zato tsakanina da Allah sai ci to tabbas alkhairin zai same ka tabbas alkhairin zai same ka da wannan me kake zato shine ma'aikin Allah ke cewa la tamutunna ahadukum illa wa illa illa illa wa husnul zanni billah ka dayan ku ya mutu face iya kyautata wa Allah zato Allah iya san kyakkyawan zato amma mummunan zato Allah baya san mummunan zato Allah baya sawa mummunan fata Allah baya sawa kullum bakin kaji alkhairi kai alhamdulillah muna sa ran ai za akwai sauki a gaban Allah da akwai sauki to haka ake so ai to amma yanzu ba irin wannan bane a baki wani ya dan sai waken sa ko goma ya koyi iya batan bala'i wani ya dan sai geran sa ko masaran sa ya koyi kifa san sa kullun yaji bala'i a kasuwa don Allah da ya dai gari a kai an gane ko saboda ka kullum a musulmi ka dinga fatan alkhairi kullum ka dinga fatan alkhairi bakinka in ya bude to alkhairi zai fara kana yi wa Allah fata mai kyau kana yi wa ƴan uwanka musulmi zato mai kyau to a maza da ce wannan iya burge ni na ji mutum musulmi iya kyautata wa Allah zato iya faɗar alkhairi to wannan abu ne mai kyau a musulunci kuma duk mai irin wannan ɗin kuma zai haɗu da alkhairi ana fahimta هنا الفأر هنا الكلمة الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح أن أقبى بن عامر daga Imam Abu Dawud da sanadi zuwa ga sahabi Uqba bin Amir radiyallahu anhu kale yake cewa zukiyatu tayra inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi an ambaci camfi a gun manzon Allah ana ce ana camfi da kaza ana camfa kaza ana camfa kaza fa qala sai manzon Allah ya ce ahsanu halfa'al abin da ya fi wannan camfin kyau shi ne ku yi fa'al shi ne ku yi kyakkyawan zato ga Allah ku ce ni kam na fito na haɗu da wani kai akwai alkhairi in Allah da akwai alamar alkhairi shi ne fa'al ka dinga fatan alkhairi wala tare da ku musulma kar ka yadda wani camfi ya mai da ka gida a ce in ka fito wanka za ka dawo gida ba sa a kar ka yadda an fahimta wala tare da musulma fa'iza ra'a ahadukum ma ya karaho idan ɗayan ku ya ga wani abin da yake kyama baya son sa to abin da zai ce fal yaqul sai ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah ba wanda yake zuwa da kyawawan abubuwa sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa anta Allah ba mai ije munanan abubuwa sai kai ya Allah wala haula wala quwwata illa bi babu wayo babu kalbi sai sai zuwa gare ka Allah to ko ka fito ka ga wani abu ya tsorata ka ko ka ga wani abu hankalinka ya tashi to ga abinda manzo Allah ya ce ka Allahumma ya Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik a gane ku kai kokarin ka haddace wannan in ka fito ga wani abu haka kai hankalin ka bai kwanta da shi ba sai karanta wannan addu'a a gane ku Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik za ku yi haddace kuwa? ko da ke za da wahala da biyu amma na za ta ba da wani bijan Allahumma la ya ati bil hasanati illa anta wala ya tafa usayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa billah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant Allah ba mai zuwa da kyawawa sai kai wala yatfa usayyiati illa ant ba mai ije munana sai kai ya Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wayo babu ƙarfi ya zuwa gare ka ya amma jannan Allah ba mai kon hada cewa sai yake cewa wa an bin mas'udin daga abdullahi dan mas'ud Allah kare da shi marfu'an ya jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tayra shirkun shi canfi shirka ne at-tayra shirkun canfi shirka ne wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bit-tawakkul wa ma minna babu ɗaya daga cikin mu illa sai dai cewa walakin Allah Allah ta'ala yuzhibuhu bitawakkul iya ture canfi da tawakkali kaji ka ga musu Allah shine Allah duk abin da aka ce in ka ci karo da shi ka dawo bai karka dawo ai abu kaza ya faru ai abu kaza sai ya faru ba ruwanka da wannan kawai ka sami kyakkyawan dogaro ga Allah to shine yake tafiyar da canfi da tsafi ba wani abin da zai baka ka karanta waccan addu'ar sannan kuma ka samu dogaro ga Allah a zuciyarka to duk wani canfi duk wani kulumboto to Allah ta'ala zai tafiyar ma da shi babin da zai maka rawahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud amma karshen maganar an jingina ta zuwa ga abdullahi dan mas'ud wa li ahmad min hadith ibn am min hadith ibn amr daga imamu ahmad hadisin abdullahi ibn amr kenan marraddatu tayra an hajati duk wanda ya fito wani canfi ya mai da shi gida iya fitowa sai ga wani abu kuma dama abokansa ya ce in dai ka haɗu da abu ka koma iya cin karo da wannan abu kuma ya koma gida bai tafi ba faƙa da asharaka to wani abin da ya shirka yi in dai canfi zai saka koma gida akan abin da ka fito aiwatarwa ka gaskata canfi ka koma to manzo Allah ya ce faƙa da asharaka hakika kai shirka qalu fama kafaratu zalika isa bai suka ce mazala me kafara wannan kuma me zami mutun ya hutuba kuma ya goge zuruba wa qala qala sai mazala ce an ta kula kace allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ila wala ilaha ghairuka duk wanda da yayi canfi to ga abin da zai karanta yi kafara wannan zuruba ka tuba ka karanta wannan an gane ko allahumma la khaira illa khairuka wala tayara illa tayruka wala ilaha ghayruka an fahimci wannan ga waccan ga wannan ya haddace Allahumma la khaira illa khayruka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka wala hu min hadith fadl bin abbas akwai hadisin fadl bin abbas yake cewa innama tayr innama tayra ma amdaka aw raddaka camfi mafi gaskatuwar camfi ma amdaka abin da ya sa ka zartar da a inda ka ci karo da abu kaza kawai tafi abu zai yi kuma ka tafi da wani niyyar da wani camfi ne ɗara aura da ko ya dawo da kai gida a in ka ci karo da abu kaza ba sa aka dawo kuma ka dawo ko ya sa ka aiwatar ko ya sa ka dawo to shi ne tsantsar camfi kenan a ɗayatul ma'am ma'am tsafi tsantsar kenan karka yadda wani tsafi wani abu ya dawo da kai gida karka yadda kuma ya sake je ka zartar da abin da baka yi niyya an bai mijar nan to wani shine abin da a wancan sahabi ya faɗa a abdullahi walahu min hadisi a fadu bin abbas ne a fa'al fadu bin abbas Allah ta ya kare da shi sai daga za mu samu matsaya ne insha Allah idan mun dawo sai mu tashi masail din an gane ko insha Allah mun dawo sai mu tashi masail na shi wannan babi sannan mu karasa wancan babin ma ja fi tanjim wancan babin kuma zai magana game da taurari ko ilimin taurari abinda muka faɗa dai Allah ba muladan sa kuskure da muka kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya samu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala ka jikan mu ka jikan mahaifin Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifin mu ya Allah Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ka dora mu a tafarkin mu ne ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka kai mana dace da alkhairi kamar kamar da katar da alkhairi Allah ka raba mu da sharri ka tsare mu daga dukkan mummuna ka hada mu da dukkan kyakkyawa ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da muke roƙonka na alkhairi Allah ka cimma mana shi dukkan abin da muke tsoron faruwarsa ya Allah ka tsare mu ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu kan hanyar daidai ya ilahul alamin ya rabbal alamin اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله مرسى لافير مو الله كباسو لافيا مرسى لافير مو يا الله كباسو لافيا مرسى لافير مو يا الله كباسو لافيا mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani mamatan mu Allah ka jikan su Allah ka gafarta musu masu neman addu'o'in mu da namu duka Allah ka amsa mana bukatun mu na alkhairi Allah ka karba mana ya rabbul alamin Allah muna roƙonka duk masu taimako duk masu taimakon addini Allah ka taimake su duk masu yi wa addini zagon ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su wanda ya sasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ta'ala ka shirye zuriyarsa da namu Allah ta'ala ka ƙara masa buɗi cikin hanyoyinsa da mu Allah ka ba shi tsaro da kariya da mu daga dukkan mummuna da cutarwa ya rabbal alamin Allah ka mai da kowa gida lafiya duk wanda ya zo wajen wannan masallaci wajen wannan karatu Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka hada mu cikin ladan Allah ta'ala ka raba mu da zamewar kafa Allah ka raba mu da ingizawar shida Allah ka raba mu da rushewar aiki Allah ka yi ga tsakaninmu da mugaye daga cikin alheri da mutane Allah ka ba mu kariya ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum